الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مغلاق الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وغيض البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدورية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمت لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وأشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التيجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية شيخ الإسلام برهاما يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أهنئه أبجله وهتم على الشعراء كذا أهبا بطاها ربيء فيه مولد من تسامى على الأكوان وهيبه تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل لها جهازا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي كل خير وأشرب ماء سر بل مياها بمولده أرجي نيل فتح أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد طاها حق قدره ينقداري لازم آه ينوانا مسلمي masu sauraron mu maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillahi muna nan muna ci gaba da farin ciki ko muna ta yan uwa musulmi farin ciki da zagayowan watan haihuwan shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama yuhayyiju hubbihi ila rabi'ihi fa fihi tunadi bisururil hawatifu wato ma'ana ‘yan uwa musulmi kullum kullum muna tuna annabi matukar za a yi sallah biyar za a tuna manza Allah sallallahu alaihi sallama matukar za a yi sallar juma'a za a tuna manza Allah sallallahu alaihi sallama matukar sati zai kewayo a samu litinin a ciki za a tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar za a ga larabawa za a tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matukar za a karanta alqur'ani za a tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai abubuwa da dama waɗanda in ana yin su ana tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa dai shi watan Rabiul Awwal yana fama mana gyamban zuciyarmu ne wato gyamban soyayya wanda ya dan fara bushewa to rabiul awwal da yazo sai ya talbe wannan gyambo sai ya dawo sabo to shikenan sai kaga ana ta taron maulidi amma ba wai dan an manta da manzo Allah a tsawon shekara guda ba a ba haka bane wane mutum to yan uwa muna gaya muku cewa mun muku alkawari wancan zama da muka yi cewa za mu fassara muku salatul fati lima a gulika domin mun koro bayani cewa wurin maulidi ba wurin habaici bane wurin maulidi ba wurin zagin mutane ba ne wurin maulidi ba wurin wargi ba ne wurin maulidi ba wurin sakarci ba ne wurin maulidi wurin karatun alkur'ani ne wurin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin wato sadaka da, da saka farin ciki a zuciyar musulmi ne ba wuri bane na wargi da sakarci da wauta a har muka faɗa cewa ana so idan mutum ya zo wurin maulidi ya zauna ya dinga salati ga annabi kar a zo wurin maulidi a dinga surutu saboda daga murya a wurin maulidi kuskure ne babba ya kamata mu kwaikwayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya ja kunnen su yana cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم a ‘yan uwa musulmi yana da kyau mai hattara mu sani idan ana karatun alkur'ani ba a ɗaga murya ba a surutu ba a so a buɗe alkur'ani ko da ba karanta shi ake ba yana buɗe ana surutu babu kyau sannan babu kyau ka zo ka iske mutane suna karatun alkur'ani ka kama fira sannan babu kyau ka zo ka iske mutane suna fira ka kama karatun alkur'ani duka babu kyau duk inda ake hayaniya kamar yanzu za ka ga a cikin kasuwa ana hayaniya ana ƙarya ana ashar ana batsa sai a zo a sa karatun alkur'ani a tsakiyar kasuwa a buɗe volume a ƙure shi wannan kuskure ne babba so yana da kyau a rika girmama alkur'ani hakanan wurin da aka ce maka an taru domin farin cikin haihuwar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama za a dinga faɗin ayoyin da Allah tabaraka ta'ala ya yabe shi sannan za a dinga faɗin hadisansa da maganganunsa za a faɗi irin kyawun halittarsa za a faɗi irin kyawawan ɗabi'unsa to bai kamata bawa ya ɗaga muryarsa ba domin yana da kyau wanda ya zo wurin maulidi yana zaune ana faɗin annabi ya dinga suranta shi a zuciyar shi yana salati har salatin ya tafi ya ɗauko masa hoton shi so bai kamata wanda yake da wannan kuma ya zo ya zauna kuma ana maulidi kuma yana ɗaga murya ana shewa ana ihu ana kuma bai dace ba saboda la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi a girmama wannan ayar da kyau to yan uwa mun yi bayani cewa wurin maulidi ba wurin siyasa bane wurin maulidi ba wurin mukabala bane wurin maulidi ba wurin raddi bane wurin maulidi ba wurin mujadala bane wurin maulidi ba wurin munazala bane wurin maulidi ba wurin habaici da wargi da wauta da sakarci bane wurin maulidi wuri ne na karatun alkur'ani wuri ne na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri ne na salati gare shi muna bayani har muka kawo riwayoyin hadisai kusan 40 da wani abu akan wato hadisan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka ce ba salatul ibrahimiyya bane kawai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ka yan uwa musulmi a daina ko inkari ko zagi ko suka dan an ji wani bawan Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati ba salatul ibrahimiyya ba saboda me mujahidu ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum tu'raduna alayya bi asma'akum fa ahsinu salata alayya ku sani cewa ana bujiro mini da ku da sunayenku in za ku yi min salati ku kyautata salati gare ni a wata riwaya idza sallaitum alayya fa ahsinu salata idan za ku yi min salati ku kyautata salati kaga annabi ya buɗe ƙofa ya bada dama wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaice shi so idan har mutum yana da ilimi yana da hankali yana da natsuwa yana da zurfin tunani yana da ladabi babu laifi dan ya rubuta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi abinda ba a so shine jahilci da rashin natsuwa da rashin tunani da rashin hangen nesa amma duk mutum da yake da ilimi kuma yake da natsuwa yake da hankali yake da hangen nesa kuma yake da ladabi to babu laifi ya ɗauko alƙalami ya rubuta annabi salati sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda ya bada dama iza sallaitum alayya fa ahsinus salata idan za ku yi min salati ku kyautata sannan ana kamun sunayenku da sunayen iyayenku ana gaya min cewa wani dan wani ya yi maka salati iri kaza saboda haka in za ku yi min salati ku rika kyautatawa to wannan dama ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa kowane musulmi wanda ke da sifofin da muka ambata ya rubuta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kuma to shikenan sai kama wani ya dinga yi ga salatul ibrahimiya nan ga salatin tunajjina nan ga salatin nari nan ga kuma salatul fatih lima a gulika nan ga su jawharatul kamali nan ga sunan salatoci da dama waɗanda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yan uwa mu sani girman salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani shine ya ambace shi domin shi salatin ba mu ne muka fara yi ba Allah tabaraka ta'ala shine ya fara yi bayan ya fara ya gayyaci mala'iku bayan ya gayyaci mala'iku sai ya gayyace mu mu kuma ya ce mu zo mu riƙa yi wa annabi salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم to anan za mu san lallai girman salati ya kai inda ya kai har ya zo a cikin tafsirin ruhul bayan daidai wannan ayar salim abdullahi tustari kuddisa sirruhu yake cewa assalatu ala muhammadin abdalul ibadati لأن الله تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك يعني أن الله تبارك وتعالى أمر بسائر العبادات ولم يفعله بنفسه ya ce ku sani salati bisa annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama shine mafificin ibadu baki daya domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya jibinci lamarin yin salati da shi da mala'ikunsa sannan ya umarci muminai su ma su yi amma sauran ibadu ba haka bane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai sallah bai ce yana yi ba ya ce mai azumi bai ce yana yi ba ya ce mai zakka bai ce yana yi ba ya ce mai hajji bai ce yana yi ba ya ce mai aure ya ma kore wa kansa kwata-kwata in ka kuskura ka danganta Allah aure to kama bar addini haka nan ɗa mu kuma ya mana umarni da mu yi to amma ɓangaren salati kafin ya ce mi sai ya fara sai ya ce inna Allah ku sani cewa Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa kakaf yusalluna ala nabi suna salati bisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dan da kuka yi imani sallu alaihi kuma ku zo ku rika yi masa salati wa sallimu taslima ku miƙa masa wuya miƙawa ku sallama masa sallamawa to anan ne muka ce ya kamata mu fassara salatul fati lima ugulika tunda mun koro bayanai akan ta don Allah da zamu cika alƙawarin da muka dauka a yanzu a bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi wa aunihi a dalilin da ya sa muka ce za mu fassara saboda cici ku ce yawa akan salatul fati ilma guliga kuma ina ganin abin kawai dan rashin fahimta ne inda za a dan wayar da kan mutane watakila za su iya fahimtar wani abu su bar salatul fati yadda take kawai ba dole bane sai kai salatul ibrahimiya din nan salati ne gangariya ka kama shi kai ta yi wanda zai salatul fati ya kama ya tayi wanda zai salatin nari ya kama ya tayi wanda zai salatin tunar jira ya kama ya tayi ga salatin sayyidina abubakar nan ga na sayyidina abdullahi dan abbas nan ga na sayyidina ali nan ga na sayyida fadima nan ga na bayin allah nan gagga gaggan bayin allah duk wanda ya ga zai iya yi bismillah sai ya kama ya yi to amma abin da yasa muka ce za mu fassara domin a san wai menene ma salatul fati ta kunsa idan ka ji akwai abin zagi to sai ka ci gaba da zagi idan ka ji babu sai ka kyale ta in kuma ma fassaran ya burge ka kaji ma tana da amfani bismillah ka karanta kawai a in ka duba salatul fati abinda zaka fara gani farko shine allahumma wannan allahumma din nan in ka kalle ta da kyau zaka ga harufa biyar ne ta kunso allahumma al-alifu wal lamaini wal ha'u wal mimu sunan allah dubu uku ne a nan wurin sunayen allah ɗai ɗai ɗai ɗai har guda dubu uku ne a ciki kaga idan ka zo zagin salatul fatiha ba ba za a cire allahumma a cikin salatul fatiha ba allahumma ma shi ba cikin salatul fatiha saboda ka in ka zage ta ka zage allahumma kuma in ka zage allahumma ka da zage sunan allah dubu uku tis'in da taran da ka sani yana ciki domin sunayen allah dubu uku ne ya sanar da mala'iku dubu ɗaya ya sanar da annabawa dubu ɗaya sannan sai ɗebi ɗari uku ya zuba a cikin attaura ya ɗebi ɗari uku ya zuba a cikin injila ya ɗebi ɗari uku ya zuba a cikin zabura kaga ya zama dubu biyu da ɗari tara kenan to sai Allah ta barko ta la ibi tis'in da tara sai ya zama a cikin alkurani shi yasa musulmi suke cewa sunan Allah ɗari ba ɗaya to ƙwaya ɗayan nan ba wanda ya san shi in ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in ka haɗa su duka sai zama dubu uku to duka dubu ukun suna cikin Allahumma saboda haka idan ka zagi salatul fati ka zagi Allahumma ka zagi waɗannan sunayen baki ɗayan su wannan alifin ɗin na farko ana kiransa alifin tafrid ko alifin tajrid wannan lami na farko ɗin ana kiran shi lamu tajalli wannan lami na biyu ana kiran shi lamu tajalliyat wannan lamun ɗin nan na farko nan ne manzal sallallahu alaihi wasallam yake cewa li waqtun ma Allah la yasuni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun in ba annabi ba ba wanda ya isa ya gana da Allah a wurin in ba annabi ba babu wanda ya isa ya gana da Allah tabaraka ta'ala a wurin sai shi kadai wannan lamun na biyu to a nan ne dukkan halitta su kuma suke ana kiran wurin lamun tajalliyat halitta Allah gaba ɗaya sun rataye da annabi ne wannan lamun ɗin annabi ne dukkan halitta sun rataye da shi sallallahu alaihi wasallam kuma halittu suna da yawa akwai sahun mala'iku akwai sahun ruhanai akwai sahun mutane akwai sahun aljanu akwai sahun shaidanu akwai sahun dabbobi akwai sahun jamadat sandararrun abubuwa akwai sahun ɗabi'u akwai sahun ajiramu to wannan dukkan halittu ne daga cikin halittun Allah dukka suna wurin lamu tajalliyat sun dan faru da shi a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu wal mudi wa anil qasim inna ma ana qasimun wallahu wal mudi kadai dai ni mai rabawa ne amma Allah shine mai bayarwa kaji ko idan alifu tafrid ta miƙa wa lamu tajalli kana ji manzo Allah kenan wannan alifin din halaran ubangiji ne shi yasa zaka ga bai haɗu da kowa ba ka kalli alifin din da kyau zaka ga shi kadai to wannan lamun din na farko manzon Allah ne bai haɗu da Allah ba ba Allah bane ba dan Allah bane saboda ka bawan Allah ne yana kusa da Allah ne da Allah miko zai karba to lamun na biyu mu kenan shine lamu tajalliyat da ya karba sai ya miƙo wa halitta shine inna ma ana qasimun wallahu modin kadai dai ku sani ni mai rabawa ne Allah tabaraka ta'ala shine mai bayarwa to sai ha'u bayan alif tafrid lamu tajalli lamu tajalliyat sai ha'i ana kiran shi ha'ul huwiya wato nan ne littafin Allah yake littafin da baya karantuwa babu wani harshe da zai iya fassara wannan littafi babu wata zuciya da za ta iya fahimta shi domin ana kiran wurin hadratul budun wal amai nan ne wani balaraban kauye ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard wai a ina ubangijin mu yake kamun ya halicci sammai da kasai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana Allah qabla an yujada takwina fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa ubangijin mu tabaraka wa ta'ala ya kasance kafin ya samar da kasantattu yana cikin halaran makanta samanta ba yanayi kasanta ba yanayi ba sama ba kasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa babu akwai babu babu yani ma fauqahu haqqun wa ma tahtahu khalqun wannan shi ake kira huwiyatu zati daga nan sai mimi na ƙarshe ana kiranta mimul mulki mimul mulki to yan uwa waɗannan harufa guda biyar su ne farkon salatul fatihi lima ugulika don haka idan bawa ya zo yin salati ce Allahumma bai kyala komai ba na daga abubuwan nema na addini ko kuma na duniya domin Allahumma ta kewaye kowane abu har basmala har fatiha har alkurani baki ɗaya a dunkule suna cikin Allahumma Allahumma domin ku ta dunkulo harfan nan guda biyar al'alifu wallamaini walha'u walmimu shi yasa al-Imam Hassan al-Basri Allah ya kara mar yadda yake cewa Allahumma majma'ud du'a Allahumma ita ce matattaran addu'a baki daya Abu Raja'il Udaridi ya ce wato wannan mimi dinnan na Allahumma akwai sunan Allah 99 a cikin mimun kawai sunan Allah 99 ne a cikin mimun din Allahumma ka ce ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya maliku ya kuddusu ya salamu ya muminu ya muhaiminu ya azizu ya jabbaru ya mutakabbiru har zuwa ya saburu saboda haka idan bawa ya zo ya ce Allahumma ya faɗi sunan Allah duka don haka yan uwa sai ai hattara idan ka zagi salatul fati lima gulika to Allahumma tana ciki ka zagi sunayen Allah baki ɗaya domin kuwa idan ka ce Allahumma dukka sunayen Allah za su amsa maka za su taho gaba ɗayansu domin asalin ma'anin Allahumma ya Allahu ya Allahu wannan mimun dinnan yana matsayin ya'un nida'i ne Allahumma ma'anan shi ya Allahu Allahun nan harafi hudu ne da shi inda za ka san cewa shine ismullahi azam baka isa ka lalata wannan sunan ba duk yadda ka kai idan ka cire alifun na farko sai ya zama lillahi idan ka cire lamun na farko sai ya zama lahu idan ka cire lamun na biyu sai ya zama hu ko ba dama ka ce ba sunan Allah bane in ka ce ba sunan Allah bane sai a ce maka shahidallahu annahu la ilaha illa hu ko kuma a ce maka huwallahu allazi la ilaha illa hu da yawa bayin Allah waliyai da salihai suna kiran wannan sunan shi kadai zallan shi saboda malamai shugabannin addini sun kasa zikiri kaso uku akwai zikiru shari'ati akwai zikiru dariƙati akwai zikiru haƙiƙati zikiru shari'ati shine la ilaha illallah zikirin dariƙa shine Allah Allah Allah zikirin haƙiƙa shine hu hu wanda bai sani ba in ya ji ana wannan zai ce ah mene kenan mene ne wannan wato aya ce ta ɗauko su dukansu wallahu allazi la ilaha illahu kaga ga la ilaha illallahu ga allahu ga huwa wannan shine dalilin da yasa ake jin haka akwai wani bawan Allah yana yawan karanta wannan suna har ta kai saboda karanta sunan ya manta komai in ba sunan ba saboda yawan karanta shi yana sa mutum ya manta da gairu da gairiyatu ya manta da kowa ya manta da komai sai Allah yawan karanta wannan babu izini ma sai mutum ya haukace sai da izini dole wani bawan Allah yana karantawa a koda yaushe to sai wani bawan Allah daga cikin mutane sai ya haddace shi zai ce masa min aina anta sai ya ce hu ya ce wa min aina ji'ita ya ce hu ya ce wa ma ismuka ya ce hu ya ce wa mata ani bi hu ya ce hu Allah akbar ya ji ko wai abin da ya ce masa wai wai kai ba Allah daga ina kake ce hu ya ce ina zuwa ya ce hu me sunanka ya ce hu wanda kake nufi da hu ya ce hu ya ce ya akila Allah ka turidullah dan wana ko Allah kake nufi ne da hu kawai sai aka ji ya ihu ya ce ya huwa ya malla huwa illa huwa ya malla ilaha illa hu kawai sai aka ganin fashinsa ya ɗauke kawai wallahi a wurin ya faɗi ya mutu so da an tona wa sunan da yake kira asiri akwai halaye da yawa na bayan Allah shi irin su ma ba ga ba sa shiga cikin jama'a balle ma a samu damuwa domin damuwa ce babba idan irin waɗannan suka shiga jama'a damuwa ce babba su sun manta da komai da kowa in ba Allah ba za ka ga yana hu hu hu kai za ka ɗauka mahaukaci ne shi kuma yana ganin ya tsaya yana Allahu la ilaha illa huwa watakila kamun ya kai inda huwan yake ma numfashinsa ya fita to kawai sai ya yanke zango kawai sai ya kama hu hu hu hu to wannan ba wuya mutum zai manta da kowa da komai sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka yan uwa a gurguje salatul fati lima agulika ta fara da Allahumma Allahumma harafi biyar ne da ita al'alifu wallamaini walha'u walmim alifu tafrid lamu tajalli lamu tajalliyat ha'ul huwiya mimul mulki sannan ta tattaro hasaken shika-shikan musulunci guda biyar tauhidi sallah azumi zakka hajji sannan kuma ta tattaro asraran rabe-raben hukunci na shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam guda biyar alfardu wal nadbu wal haramu wal makaruhu wal mubahu wato abin da yake dole da abin da yake ansu da abin da yake haramun da abin da yake abin ki da kuma abin da yake halal saboda haka yan uwa musulmi mu sani a takaice a gurguje salatul fatihi lima a gulga ta tattaro asiran basmala basmala shine bismillahir rahmanir rahim ta dunkule kalmomi ne guda biyar haruffa ne da kuma sunayen Allah guda uku ga ba'un ga alifun ga sinun ga mimun bi ismi sai Allahu arrahmanu arrahim biyar kenan fatihatul kitabi ita ce ummul kitab ta tattaro sunayen Allah tabaraka ta'ala guda biyar waɗanda su ne ummahatul asma'i saboda dukkan sunayen Allah suna koma cikin waɗannan guda biyar ɗin Allahu arrabu arrahmanu arrahim almalik sannan ta tattaro shika-shikan musulunci guda biyar shahadataini sannan assalatu asiyamu azzakatu alhajju sannan manya-manyan masallatai guda biyar baitul izzati baitul ma'mur baitul miqdisi almakkal mukarrama almadinatul munawwara sannan manya-manyan mala'iku ulul azmi nasu guda biyar ne Arruhu, Jibrilu, Mika'ilu, Israfilu, Azra'ilu, sannan ulul azmi na annaba guda biyar, Nuhu, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ala nabina alaihi wassalatu wassalam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka za ka dinga bi abubuwan nan guda biyar biyar biyar biyar biyar biyar biyar akan wannan salatul fati lima ugulika ta tafi. Yadda ka ji fata kitabi ta tattaro sunaye guda biyar to haka nan ita kuma salatul fati sunayen manzo Allah guda biyar ta tattaro sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama al-fatihi al-khatimi an-nasiri al-hadi haka al'amarin yake sannan kuma ta tattaro ofis ofis guda biyar na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya danka mala'iku su kula da shi akwai ofis din alkalami ana kiransa alkalamul ala akwai ofishin lauhul mahfuz akwai ofishin al'arshi akwai ofishin kursi akwai sidratul muntaha su ma kaga guda biyar daga ofishin kalamul a'ala ake karɓo farillai daga ofishin lauhul mahfuzu ake karɓo mandubai daga ofishin al'arshi ake karɓo wato duk wani hani na aikata haramu daga kursi anan ake karɓo dukkan umarni na makaruhai daga sidratul muntaha ne ake wato halatta mubahi a nan ne zaka gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine an-nuril awwal wa sirril anzahil akmali saboda me salatul fatih lima ugulika tana muqabala da hasake guda biyar da Allah ya faɗe su a cikin alqur'ani mabuwayi yana cewa الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم to ka gani Allahu nuru samawati wal ardi annabi sallallahu alaihi wasallam shine nurul akwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqir rabbani yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana dinnan a cikin suratul nur cewa Allahu nuru samawati wal ardi wato Allah tabaraka wa ta'ala shine hasken sammai da kasai to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma haske ne domin Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mai bayani akan halal da haram ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana min nurillahi wal mu'minuna min nuri ni daga hasken Allah nake kai tsaye sauran mu'minai kuma daga haske na suke to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce masalu nurihi misalin haskensa misalin haskensa kamishkatin kamar alkuki ne almishkatu din nan shine zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallama a makamin martabansa na sayyidina muhammadin nafsun shi shine mishkatu nafsun annabi sallallahu alaihi wasallam shine mishkatu fiha misbahun a cikin wannan alkuki akwai babbar fitila mai haske akan wannan alkuki ko a cikin wannan alkuki akwai babbar fitila mai haske shine almisbahu a nan ana nufin kalbin annabi kenan mishkatu nafsin shi misbahu kalbin shi a ina a makamin martabarsa na alfatihi lima ugulika almisbahu fi zujajatin ita fitilar tana cikin wata kwalbar karau mai tsananin haske tana cikin wata kwalbar karau mai tsananin haske wannan kwalbar karau wadda take mai haske ita ce hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mishkatu nafsinsa misbahu kalbinsa zujaja hankalinsa sallallahu alaihi wasallam a ina ne a makamin martabarsa na alkhatimi lima sabaka azujajatu ka annaha kaukabun durriyun kaukabun dinnan wato Allah tabaraka taala yana gaya mana azujajatu ita kuma kwan fitilar ka annaha kaukabun idan ka ganta za ka ɗauka tauraruwa ce mai tsananin haske wannan kaukabar durri din shine ruhin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ruhin annabi sallallahu alaihi sallama a makamin martaba sana nasirul haqqi bil haqqi yuqadu ita wannan babbar fitila mai tsananin haske ana kunna ta ne min shajaratin mubarakatin daga man itaciya mai yawan albarka ita ce itaciyar zaitun wato nan ne asirin ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makamin martabarsa na walhadi ila siratikal mustaqim la sharqiyatin wala garbiyatin wannan itaciya mai yawan albarka ta zaitun wanda nan ne asirin ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daga gabas take ba ba kuma daga yamma take ba sharqiya asirin kadarin manzon Allah ne garbiya kuma asirin miqdarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kadu zaituwa yudhi'u walau lam tamsasu narun hasken man fitilar kawai ya isa ya haskaka duniya baki ɗayanta ko da ba kunna wutar fitilar ba man kawai na wannan itaciya ya isa ya haskaka duniya baki ɗayanta wannan mai shine asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a makamin martaba sana al-azimi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi in an fahimta to za a gano Allahu nuru samawati Allah shine hasken sammai wal ardi da kasai sai ya sanya annabi ya zama shi ke haska su al-mishkatu nafsin annabi ne sallallahu alaihi wasallama a makamin martabar sayyidina muhammadin al-misbahu kalbin annabi ne sallallahu alaihi wasallama a makamin martabar sana al-fati ilma ugulika az-zujajatu hankalin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama a makamin martabar sana wal khatim ilma sabaqa al-kawkabud durri ruhin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a makamin martabar sana nasirul haqqi bil haqqi ash-shajaratul mubarakatu zaituna nan ne asirin ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a makamin martaba sana wal hadi ila siratikal mustaqimi ash-sharqiyya asirin kadarin annabi ne wal garbiyya asirin miqdarin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya kado zaitu hayudi'u wato hasken man fitilar shi kadai ya isa ya haskaka duniya baki ɗayanta ko da ba a kunna fitilar ba wannan man shine asirin annabi sallallahu alaihi wasallama a makamin martabarsa na al'azim al'azim haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim shi wannan zaiti wannan mai shine sirrin komai shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce walau lam tamsasu narun wannan naru din haqiqatul muhammadiyya ce nurun ala nur wato hasken fitilar ana ninka shi a bisa hasken man fitilar haske na farko hasken man fitilar shine hasken ahmadiyya hasken fitilar shine hasken muhammadiyya dama makami biyu ne da shi akwai makaminsa na ahmadiyya akwai makaminsa na muhammadiyya to shine kaga salatul fati ma agulika ta dunkulo ma'anonin waɗannan hasake na wannan aya da ta zo a cikin suratul nur wannan baki ɗayansa misali ne domin a gano girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ƙarshen ayar baki ɗaya shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bi kulli shay'in alim wannan baki ɗaya fahimtarsa yana da wuya idan Allah tabaraka wa ta'ala bai tsarkake zuciya da hankali ba inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasama aw shahid yan uwa wannan bayani da muka yi na farkon salatul fati na allahumma dinnan cewa harfin ta biyar ne alifut tajrid lamu tajalli lamu tajalliya ha'inahu yatu zati sai kuma mimul mulki wato wannan duka isharu ne zuwa cewa abubuwa na Allah tabaraka taala da yayi guda biyar biyar biyar masu mahimmanci suna da yawa kuma farkon salatul fati ta kunshe su baki ɗayansu kaga dai na farko fadan Allah fada fada guda biyar ne akwai hahutul aliyya akwai lahutul azamati akwai malakutul rahmati akwai jabarutul izzati akwai nasutul akadasi sannan kuma zuciyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake karban madadi daga waɗannan fada fada na ubangiji su ma guda biyar ne akwai sirru akwai ruhu akwai akalu akwai kalbu akwai nafsu sannan bayan nan sunayen Allah tabaraka taala a cikin Fatiha guda biyar ne akwai Allahu ar-rabbu arrahmanu arrahimu almaliku sannan sunayen manzo Allah sallallahu alaihi a cikin salatul fatihi guda biyar ne akwai sayyidina muhammadin akwai alfatihi akwai alkhatimi akwai annasiri akwai alhadi sannan zango zango da annabi ya yanki a tafiyarsa isra'i da miraji guda biyar ne zango na farko daga makka zuwa baitul miqdisi zango na biyu daga baitul miqdisi zuwa saman duniya zango na uku daga saman duniya zuwa saman bakwai zango na hudu daga saman bakwai zuwa sidratul muntaha zango na biyar daga sidratul muntaha zuwa halar kaba kausai na adina sannan bayan nan manzalla sallallahu alaihi ceto biyar zai yi ranar alkiyama ceto biyar zai yi ranar alkiyama ceto na farko shine ceton da zai yi a lokacin da ake cikin firgici da tashin hankali wanda ba a taba ganin irinsa ba yau mai firrul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi to a wannan wuri manzo Allah zai yi ceto wanda ake ambatan makamin sa a wurin al-maqamil mahmud ceto na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai shigar da waɗansu daga cikin al'ummarsa aljanna bi gairi hisabin ceto na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci waɗanda sun wato shiga wuta ya zama wajibi gare su sun aikata abin da dole sai sun shiga wuta sai manzo Allah ya cece su a bar maganin shiga wuta din manzo Allah zai yi wannan ceton sannan na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga wutan ya leka wani to zo kai ma wani taho to kai ma wani fito zai yi wannan shi ma Allah ne duka ya bashi sannan ceto na karshe na biyar zai shiga aljanna ya ce "Ah, wani nan an kawo a koma can koma can Ah, kai ma fito kai ma koma can kai ma fito daga nan koma can manzo Allah zai fidda su daga karamar aljanna ya kai su babbar aljanna to wannan shine ceto guda biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai yi saboda haka yan uwa Allahumma kenan idan bawa ya faɗe ta kamar ya ce ya Allahu allazi lahu al-asma'ul husna ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mumin al-muhaimin har zuwa as-sabur in kai karambani ko kuskuren zagin salatul fati ka zagi sunayen nan duka ka zagi makaman nan duka ka zagi darajojin nan duka so da ka zagin salatul fati zagin allahumma ne wanda ya zagi allahumma kuma ya zagi sunayen allah baki ɗaya sunayen da ya sani da waɗanda bai san su ba saboda haka wannan lafazi mai girma kirari ne babba ga allah tabaraka wa ta'ala idan bawa ya faɗi allahumma to kamar ya karanta ismullahi al-azim al-azam allazi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi a'ta Allahumma idan mai salatul fati ya ce Allahumma abinda yake nufi ya rabbi tawassalna ilayka bi asma'ikal izami ma alimna min hawa ma lam na'lam Allah muna kamun kafa zuwa gare ka muna tsanantuwa zuwa gare ka da sunayenka masu girma sunayen da muka san su da sunayen da bamu san su ba wannan lafazi na Allahumma ya zo a cikin alkur'ani a wurare da dama ya zo cikin suratu ali imrana qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u ya zo cikin suratul ma'ida qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i ya zo cikin suratul anfali wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al min indika fahamdir alaina hijaratan minas sama'i ya zo cikin suratul yunus da'awahum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamun wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin ya zo cikin suratul zumari qul allahumma fadiras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahadati بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم صدق الله العظيم To ‘yan uwa musulmi idan muka fahimci Allahumma ɗin nan za mu gane cewa lallai tana da girma kwarai da gaske sunan Allah ne baki ɗaya a dunkule a ciki shi yasa idan bawa ya daga hannu ya ce Allahumma dukkan mala'ikun mai tsayawa suke cak su ce a saurara bawa ya kira ubangiji da sunayensa baki ɗaya me zai ce ana jira a ji ka ce gida ko a ji ka ce mota ko mata ko riga ko sukari ko gishirin miya ko kunu ko sai kawai ka ce salli ala sayyidina muhammadi to wannan ba karamin girma bane ka kira Allah da sunayensa duka amma ba kuɗi kake so ba ba riga ba ba mata ba ba mota ba a'a wai so kace ayi wa annabi salati wannan girma ya kai wannan lafazi Allahumma kamar yadda muka faɗa harufa ne guda biyar al-alifu wal lamaini wal ha'u wal mimu asiri ne babba daga cikin asiraransa ya dunkulo dukkan asiran shika-shikan musulunci biyar alif ya taro tauhidi da dukkan asirinsa lamun na farko a nan ne sallah take lamun na biyu a nan ne azumi yake ha'un din nan nan ne zakka take mimun din nan a nan ne hajji wanda ya zagi salatul fatih din nan ya zagi allahumma wanda ya zagi allahumma ya zagi shika-shikan musulunci baki ɗaya sannan wannan allahumma ta dunkulo dukkan asiraran hukunce-hukuncen shari'ar addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam guda biyar kaga alif na Allahumma ya tattaro dukkan asiraran fara'idu lamun na farko ya tattaro dukkan asiraran mandubatu lamun na biyu ya tattaro dukkan asiraran muharramatu ha'un din ya tattaro dukkan asiraran makaruhatu mimun na ƙarshe ya tattaro dukkan asirin mubahatu wanda ya karanta salatul fati kamar ya jaddada hukunce-hukuncen shari'ar addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga faɗin allahumma in ka zage ta kuma kamar ka zage fara'idu ka zage mandubatu ka zage muharramatu ka zage makaruhatu ka zage mubahatu ka zage sayyidina muhammadin ka zage alfati lima abulika ka zage wal khatim lima sabaqa ka zage nasir al haqqi bil haqqi ka zage wal hadi ila siratikal mustaqim sannan matsayin annabi da babu irin shi shi ma ka zage shi kaga alif din nan na farkon allahumma nan ne halaran alkalami lamun na farko nan ne halaran lauhul mafuzu lamun na biyu na allahumma nan ne halaran al'arshi ha'un dinnan nan ne halaran kursiyu mimun na ƙarshe nan ne sidratul muntaha sannan basmala kamar yadda muka faɗa a baya tana da kalmomi ne guda biyar dukkansu suna cikin wannan suna mai girma kaga alif da ake kiran shi alifut tafrid ko alifut tajrid shine ba'ul bidaya lami na farko wannan harfa guda uku ne suka dunkula ga ba'un ga alifun ga sinun ga mimun bismi shine lamu tajalli kenan halaran manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya dunkule dukkan asararan annabta da walittaka da halifanci lami na biyu ana kiran salamu tajalliyat inda muke duka halitta aka rataye da annabi kenan ana nema daga wurin shi nan ne hadaran uluhiyya wannan ha'un din nan na Allahumma nan ne hadaran rahmaniyya mimun din nan na ƙarshe nan ne hadartun rahimiyya bismillahir rahmanir rahim wannan suna Allahumma harafi biyar ne masallatai manya da ake kiransu ummahatul masajid duk suna ciki kaga alif din farko na Allahumma alifut tafrid nan ne masallacin baitul izzati lamun din nan na farko lamun tajalli nan ne masallacin baitul ma'mur lamun na biyu lamun tajalliyat nan ne masallacin baitul miqdisi ha'i din nan na allahumma nan ne baitul lahil harami wannan mimun din nan ne madinatul munawwara ala sakin abdul salatu askar taslimi to da in mutum ya karanta salatul fatihi lima guliga kamar ya je ya ziyarci masallatan nan ne guda biyar duka tun daga allahumma yana fara karatun allahumma ya tafi wurin waɗannan masallatan duka biyar ɗin nan ya je ya ziyarce su a cikin wannan suna mai girma kamar yadda muka faɗa harufa ne guda biyar wannan alifin ɗin na farko a nan ne aka karɓo sallan asubahi an sani salloli guda biyar ne dama mun ga muku asirai abubuwa na ubangiji manya biyar biyar biyar ne kaga ulul azmi biyar ne sunan Allah a Fatiha biyar ne sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a salatul Fatihi guda biyar ne salloli din nan guda biyar ne to alif din nan na Allahumma a cikin alifut tafrid anan aka karbo sallar asbahi lamu tajalli anan aka karbo sallar azhar lamu tajalli ya ta anan aka karbo sallar la'asar wannan ha'un din na huyyatu zati anan aka karbo sallar maghrib wannan mimun din na karshe anan ne aka karbo sallar isha'i idan mutum ya karanta salatul fatihi lima ugulika kamar yana tajdidin wannan ibadu ne da yake yi daga Allahumma din nan kuma idan mutum ya zage ta kaga ya zage sallolin nan biyar gaba ɗaya kawai saboda bacin rai kar ka bari wani ya tunzura ka je ka faɗa abin da zai cuce ka dan wasu mutane suna wargi ko suna aikata wasu abubuwa da bai dace ba to kar ka ɗauki wani kayan su mai tsada mai muhimmanci ka zaga ba ruwanka da su ka kyale su kawai yana daga girman hikimar Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya sanya salloli su zama guda biyar a rana a kullun salloli biyar muke yi dalilin da yasa muke yin salloli biyar saboda kafofin jikinmu guda biyar ne na zahiri kafofin jikinmu na baɗini guda biyar ne kuma daga nan ne saban Allah yake zuwa duk wani saban Allah daga wannan wuraren ne yake zuwa kaga na farko shaƙa shafa ɗanɗano ji gani kaga guda biyar kenan kaga ido kunne hanci baki farji kaga biyar kenan to duk wani saban Allah da ka sani ko waɗannan biyar din su ne su ne shugabanni duk inda ka ga mutum ya saba wa Allah daga ɗayan ɗayan biyar din nan ne to yadda ka ji biyar din nan na zahiri akwai kuma guda biyar na baɗi ne akwai nafsu akwai kalbu akwai akalu akwai ruhu akwai sirru zuciyar nafsu me sa a saba wa Allah zuciyar kalbu me sa a ba Allah hankali ruhi sai asirin ruhi din to shi yasa Allah ya ba mu salloli guda biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i saboda su rika wanke mu tsaf in wanda baya sallah zai zama dan dukununu kana kwasar kashi baka wanka saboda ka sallolin wanke bawa suke yi sai ya zama abubuwan da bawa ya aikata da idansa ko da kunnensa ko da hancinsa ko da bakinsa ko da farjinsa to sallolin nan biyar sun wanke shi tsaf kaga fatiha tana wanke kazantar zunubin bawa na zahiri salatul fatihi lima ugulika tana wanke kazantar zunubin bawa na badini domin kamar yadda muka faɗi wadancan to kuma akwai na badini din nafsu qalbu aqalu ruhu sirru shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi yake cewa ara'aytum law kana bi babi ahadikum naharun yaktasilu minhu fil yawmi wal laylati khamsa marratin akana zalika yabqa min darnihi shay'a قالوا لا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuke gani da a ce a bakin kofar gidan kowanne ɗaya daga cikin ku akwai korama da zai rika shiga yana yin wanka a kullun dare da rana sau biyar shin kazantar jikinsa za ta ragu ko dan kaɗan sabai suka ce a'a ya rasulullah wanda zai wanka sau biyar yaushe za a samu kazanta a jikin shi sai annabi ya ce to haka salloli biyar suke saboda haka uwa za mu dakata a nan sai in Allah ya kai mu domin lokaci yana hararan mu mun zo goben Allah da sai mu shiga fassaran salatul fati a gurguje ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya la waqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wa jalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al-mujtaba al اختار سيدنا محمد طاهر الانسابي احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد ال اسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على ال قدر انقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.